أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الحمد لله الكريم المنان الحمد لله الملك الجبار الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد صلواته وسلامه على المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار bayan haka ‘yan uwa musulmi muna isar da sakon gaisuwa ta ‘yan aljanna ta hiyyatu yau mai alƙaunar salam wa biya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina gode mahalicinmu allah da ya hukunta muka kasance rayuwa kuma ya shi har mun halarci sallah asuba a cikin jami'i muna addu'a Allah madaukakin sarki ya amsa mana ayyuka da muke na ibada ya sanya mu daga cikin bayansa da zai yantar a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan muna addu'a Allah madaukakin sarki ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma ba mu ikon aiki da abin da yake da daidai har zuwa lokacin da numfashin mu zai kare kamar yadda muka saba a yau ma za mu daura daga yadda muka dakata jiya na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan surar da tarin albarka suratul baqara yau muna goma sha bakwai ga lissafin ramadan hijirar fiyayyen halitta farin jakada annabin allah annabin rahma manzon allah manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda yake daidai da yau goma sha bakwai ga lissafin maris a kalandar masu albashi shekara ta 2025 allah madaukakin sarki sai ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين
ubangiji maɗaukakin sarki ya ce alamtara ilallazi hajja ibrahim fi rabbihi Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam baka gaba wannan da ya jayayya da annabi ibrahim game da ubangijinsa an atahu allahul mulk kawai dan yana tinkafu Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi ya bashi mulki ganin cewa yana da mulki sai ya ɗauka cewa shi ma wani ɗan safin ubangiji iskala ibrahimu yayin da annabi ibrahim ya ce da shi rabbi allazi yuhyi wa yumitu ubangiji na fa shi ne yake rayar da rayayyu kuma shi yake kashe wa duk wani wanda ya mutu qala ana uhyi wa umit sai ce au yau ai abin da ubangijin naka yake nima dai ina yi qala ibrahimu sai annabi ibrahim ya ce to naji fa inna allaha ya'ti bishamsi min al-mashriqi to ubangiji na da ya aiko ni in yi muku wa'azi shi yake dauko rana ya turo ta daga mashriq fa'ati biha min al-maghrib to tunda kace kana kashewa kana rayawa kamar yadda ubangiji yake yi to kai abin da Allah din yake yi yana hudo da rana ta mashriq kai kuma taka rana ka fito da ita ta maghrib fa buhita allazi kafara dan haka sai shi wannan kafiri ya gigice ya ɗimauce rasa abin da yake masa daɗi aka ƙure maƙaryaci wallahu wallahu la yahdi la yahdi alqawmal zalimin ubangiji madaukakin sarki baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalimai wanda wannan aya Allah ne da kansa yake baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam labari wanda abun ya faru ne a can baya a wurin kakan Annabi din sallallahu alaihi wasallam an yi wani kafiri a ƙasar Babila wannan kafiri da yake ƙasar Babila Allah madaukakin sarki ya hore masa a ƙarfin mulki da ƙoshin lafiya da ƙarfin dukiya kaga waɗannan abubuwa guda uku din sukan sanya mutum ya zama mahaukaci ƙarfin mulki ƙoshin lafiya da kuma ƙarfin dukiya abu ukun nan kowane ɗaya daga cike kan iya sa mutum ya zama ɗimotacce idan mutum ya ga cewa ko ciwon kai baya yi sai ya fara ɗaukan kansa kamar shi wani abu ne daban ko da ku ba shi da kosisi sai ga cewa kai shi yanzu wani abu ne ciwon kai ma ko mara baya ne in kuna zancen malaria zai ce ni ko ina ruwa na da sauro zan zauna ita cizo na ba abin da zai same ni shi yana ga kamar shi din wani abu ne na daban to shi sai zama ya haɗa duka uku din babu talauci a tattare da shi ga ƙarfin mulki ga ƙarfin dukiya ga ƙoshin lafiya wannan kafiri ana kiransa namruz namruzu namruzu ba ƙaramin la'anannan bawa ba ne shi ne ya sarauci babila ko babilan nan kar mu manta tun tale-tale allah maɗaukakin sarki ya sanya mutane fasihai a wannan wurin shi ya sa za ka ga ko a tsari na karatun boko za ka ga ana lissafin babylonians babylonians ka ka bincika suna da zurfin ilimi to sai zama da shi yanzu wannan namrus da yake zaune a ƙasar babila in an ce babila kuma a wancan lokaci ɗin sun haɗa tun daga gefen kogin jordan ƙasar palestine isra'ila da aka kafa da ƙarfin tsiya a gudu yankin kuwait iran iraki da duka wannan ariyan gudu su ake kiransu babila to ya yi sarauta a wannan gurin kuma yana da ƙarfin mulki kamar yadda masana tarihi suka fara don haka sai yake kiran kansa kuma Allah ya zuba masa yawan shekaru sai ya ce shi shi ubangiji ne don haka ma idan idan namrus ya fito faduwa ake yi shi kuma gaishe shi kenan za a faɗi kowa ya rubuta ciki babu wanda zai ɗago kansa dogarinsa yana bi yana kallon mutane namrus yana wucewa har sai ya wuce sannan sai ya ce to dukuta shi to namruz ya yi siyasa yadda yake so don haka sai Allah kuma ya turo annabi Ibrahim kuma a ƙasar Babila ɗin saboda shi annabi Ibrahim a nan yankin Babila ɗin a nan ne tushensu yake Ibraniyawa yaransu shi ne da turanci yake ce masa Hebrew a wannan area annabi Ibrahim ya taso don haka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce masa yi wa mutane wa'azi saboda suna bautan gumaka kuma a gidansu annabi ibrahim din ma mahaifin annabi ibrahim da ake kira azara yana daga cikin shugabanni masu sassaka gumaka a takaice shine kusan in ana neman gunkin da za a sa a gidan masarauta to shi yake sawa yi saboda kwararre ne akwai gwaninta wurin sassaka gunki mun san abin da ya faru tsakaninsa da da dan nasa annabi ibrahim in ka je ka karanta suratul maryam annabi ibrahim yazo yana masa nasiha irin na ɗa da mahaifi ba kuma nasiha cikin izza ba da nuna isa nasiha ce cikin lalama da nuna darajar mahaifi duk da mahaifin nasa kafiri ya ce masa ya abati kana jin lafazin kasa akwai girmamawa a ciki akwai ladabi ya abati ya kai mahaifina lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a da dai duk abin da ya faru har yake ce masa arayibun anta an alihati ya ibrahim la'in lan tantahi la'arjumannak wahjurni maniya annabi ibrahim yayi gwagwarmaya yana ta wa'azi dan haka sai shi wannan kafiri namruz yace a kirawo dan gidan azara aka kira shi a fada an tara jama'a yace to ibrahim ina so mu yar kure ni da kai abinda ba ya ga masa kenan da shine Allah yake ba mu labari ana alam tara ila allazi hajja ibrahima fi rabbih Allah yana bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya kai annabi ma'ana ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana magana da annabi cewa bai sani ba a lokacin da ya faru a baya can kakansa a annabi Ibrahim a fage na da'awa a filin wa'azi saboda yana wa'azi sai kafir ya so ya kure shi yana nema ya masa yarkure asali ma da cewa ya zo ka zo mai yarkure ni da kai an atahu Allahul mulk Allah ya ce ko ka san me yasa yi wannan abu tunani yake Allah ya bashi mulki duk abin da kai ka samu a duniyar nan Allah madaukakin sarki shine ya baka to shi dauka yake wayansa ne ko dabara ko kuma tunani yake yi karfin iyawansa ne kamar yadda yawanci wasu in sun ga suna da kuɗi dauka suke yi kai da bakka da kuɗi daƙiƙancinka ne ya hana ka kai kuɗi kai da bakka da kuɗi rashin wayonka ne ya hana ka kai kuɗi ya manta da cewa arziki nufin Allah ne yawa duwayenka da dabarar tarawa da tsamulbulanka na kin kashe kuɗi ba zai saka tara kuɗi ba idan Allah bai ajiye maka kuma duk yawan kashewanka da bajintanka da alheri da sadaka da kake yi wa bayin Allah ba zai hana har yanzu ka zama mai kuɗi ba idan Allah ya sa kai mai kuɗi ne kamar dai karin magana da Hausa suke faɗa ne wai matsiyaci ko a tandan mai ka saka shi zai juya ya juya haka zai fito ke kashe shi ba za ka gana son ban a jikinsa ba saboda tsabar shi matsiyaci to shi namruz ya manta Allah ne yake ba da mulki qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair babu mai iko wannan abin sai Allah shi yake ba da mulki ma wanda ya so a san da ya so ga kuma lokacin da ya ga dama ya kuma cire mulkin a hannun wanda ya ga dama har yanzu a lokacin da ya so a kowane irin yanayi da yake bukata haka zai cire mulki yakan kaskantar da wanda ya so a lokacin da ya ga dama a yanayin da ya ga ya dace ya haka yakan kuma ɗaukaka wanda ya ga dama har yanzu a yanayin da ya so a lokacin da ya ga ya dace ya haka to na ya ɗauka cewa shi abin bauta ne don haka ma ana bauta masa shi yasa sai ya nemi ya hura kunnen mabiyansa cewa ibrahim ya zo da sabon addini ibrahim ya zo da bid'a tunda ya zo da bidiya ku kawo min shi aka zo annabi ibrahim ya tsaya ya ce to kai ka ce allah ne aiko ka ya ce kwarai to tunda allah ne aiko ka ina so ka gaya mun me allah na ke aiko ka da shi ya ce allah ya aiko ni cewa ku bauta masa shi shi kadai a daina bauta ma wannan sa kuma shi na murzu yana cikin wanda ake bauta ma ababila sai ya gane cewa so ake a rage masa daraja haka ya dauki abu sai ya ce annabi ibrahim bayan wannan fa sai ya ce ai ubangiji na shi yake ba da rayuwa ma wanda ya rayu kuma duk wanda ya mutu ubangiji na ne yake ɗauke ransa in ka ga mutum ya mutu baka isa baka hana shi mutuwa idan ubangiji na ya sa zai mutu in mutum ya rayu ko baka isa baka hana shi rayuwa idan ubangiji na ya sa zai rayu don haka rayuwa da mutuwa duka na Allah ne wannan yana masa wa'azi ne na hankali saboda ya san dama dabba dabba ne karfin mulki ya sa shi dan ka bincika da kyau ko a zamanin nan da muke ciki komin tarin ilimin mai mulki sau tari idan ya ina ga kuma ko wani dan siyasa da ya taba faɗan wata magana ana hira da shi da ɗan jarida a nan Najeriya ya ce da zaran babban hawan mulkin dan jakuna muke koma dole sai kuna babu shawara ba jakuna ya faɗa ba kai tsaye muka rasa abin da zamu yi haka ya faɗa sai ana babu shawarwari ana ana tunatar da mu kafin sai mu safara ma'aikata abin da ya kamata kuma kusan haka din da zaran sun hawan mulkin sai ka ga mutum ya zama wani dolo hakan nan abin da gashi nan kuna kallo daidai ne amma shi ba zai gani ba to lalle annabi ibrahim ya fahimci wannan sarki namruz haka yake shi yasa sai ya daura shi a hannu to da ya ji haka sai ya ce au to ibrahim ai ni ma ina yin wannan aiki akwai kurkuku wanda tun da can ana yin kurkuku inda ake aje masu laifi sai yasa aka fito da su a bainan jama'a aka fito masa da mutum biyu ya ce ibrahim barin tambaye su ka ji da kanka wani hukunci ne yanke muku suka ce hukuncin kisa hukuncin kisa eh to shi kenan ibrahim kaji na yanke musu hukuncin kisa kuma wanda na yanke hukuncin kisa ba na masa afuwa ka sani kashe shi nake yi sai ya ce a kawo masa takobi aka kawo takobi ya duba ɗaya daga ciki ya fille masa kai gangan jikin ta faɗi tun da an ɗaure hannun ta bayan ko da ma yayi ne kashe shi zai ya fille kai gangan cikin ya faɗi ɗayan kuma sai ya ce masa ya matso sai da ya daga takwabin sai ya miga takwabin wa dogara sai ya ce su riki sai ya ce sun ce wannan haka sun ce shi ya ce ka tafi na ayyanta sai ya dubi annabi ibrahim ya ce masa ibrahim annabi ibrahim ya ce na'am ya ce yaya kaga kaifa qataltu haza wa ahayaitu haza marratan ukhra kaga na kashe wannan na kuma raya wannan a lokaci guda kuma duka na kallo ba su dabar bane sai kaga kenan abin da ubangijin naka kake tinka ko yana yi nima ina yin wannan abu annabi ibrahim sai ya gane wannan fa sakare ne na karshe sai ya ce to rabbiyal qala fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq sai to ubangiji na shi yake huro da rana ta gaba fa ati biha anta kai yanzu da kake wannan kafafan ka zo da taka ranar min al-maghrib ta fito daga yamma wa buhita allazi kafara dan haka sai dimauce ya gigice ya rasa abin da yake masa daɗi don haka sai ya sa ɗaga wa annabi ibrahim ganuwa ya ce masa babila la turiduka ƙasar babila ba ta buƙatar mutum tsagera irin ka fita fakhruj sai ya kore shi to wannan dalilin ne ya sanya annabi ibrahim da matarsa sara da ɗan uwansa lut suka fita daga ƙasar babila suka kama hanya a matsayin masu gudun hijira da ya ce inni muhajirun ila rabbi ni zan yi hijira zuwa ga inda ubangiji na ya kaddara sa to anan ne fa suka tauha nan kasan Afirka daga kasan Babila ka duba can wurin can yankin gabar gabar ta tsakiya yankin kasar Iran Iraki daga can suka taho suna tafiya suna haya da zango sai da suka zo kasar Misra a hanyar su ne na tafiya din da yin hijiran sai suka yada zango a kasar Jordan sai suka ga mutanen Jordan suna da bukatar wa'azi annabi ibrahim anan ya bar dan uwansa lut yace ya zauna yi wa'azi a gurin annabi ibrahim kuma ya taho kasar misra duk a nufin yayi nisa da wancan wuraren kasar babylon jordan kuwa ba ta da nisa da yadda babylon take amma dai shi yanzu target ibrahim ne don haka sai ya kara nisa ya bar lutu a gurin yana mutanen gurin wa'azi wanda kuma har abin da ya faru ya faru kissa ce mai tsawo to don haka dai wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutane waɗanda suke tantagaryan azzalimi za su yi ta zaluncin su Allah yana kyale su kuma kar ka dauka idan azzalimi yana zalunci ya gagare Allah ne a ko kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala la yumli lidh-dhalimi Allah madaukakin sarki yakan yi talala wanda bahaushe yace mai kaman sake daga nesa hatta iza akazahu lam yuflitu har sai ya kai lokacin da idan ya damke shi ba zai iya kwacewa ba Allah madaukakin sarki ya kare mu a gaba sai Allah ya ce
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
Ubangiji maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da bayo manzon Allah labari. Ya ce, Aukan lazi marra ala ƙaryati, ko kuma ka duba mana ka ga labarin mutumin da ya wuce ta kan wata alƙarya. wahiyar khawiyatun ala urushiha tana rubuje alkariyar ta zama kufai inji Allah madaukakin sarki qala anna yuhyi hazihi Allah ba'da mautiha sai duba wannan kasusuwa farare da gidaje babu mazauna wa tilka buyutuhum kawiya gidajen ga sunan argurguje babu kowa tsit babu motsi sai ce ta yaya yanzu Allah zai rayar da waɗannan bayan gashi sun riddige sun koma ƙasa fa amatahu Allahu mi'ata amin sai Allah madaukakin sarki ya kashe shi nan take dan ya nuna masa iko na Allah thumma ba'athahu bayan shekaru 100 sai Allah madaukakin sarki ya tayar da shi qala kam labista sai Allah ya ce masa kai bawa na minti nawa kai anan ma'ana adadin wani zango ka dauka kana zaune a nan gurin qala labistu yawman aw ba'da yawm sai ya ce ana zauna ne yi tsawon yini guda ko kuma dai wani bangare na wuni shi ya dauka kawai dan bacci yayi tashi ya farka qala bal labista mi'ata amin Allah ya ce kai dai nan abinda ka zauna ka zauna ne shekara 100 cif fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna in kana son ka fahimci haka ka duba abincinka da kununka da ka dauko lam yatasanna yana nan bai jirkice ya rube ba yana nan a yadda yake in ya bude akwashinsa sai ya ga abincin da tiririnsa da komai wanzur ila ilahi marika ko ka duba jakinka ka gani wali naj'alaka ayatan linnas dan mu mai da kai ka zamo abun abun nuni ka zamo aya ka zamo izna wa sauran jama'a wanzur ila al-idhami kaifa nunshuzuha kuma ka duba ka ga kasusuwan jakin ka ga yadda za mu tayar da su thumma naksuha lahma sannan mu lullube kasusuwan da nama walamma tabayyana lahu yayin da haka ya bayyana masa kiri da muzu yana kallo qala a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir yace to yanzu kan na gama ganowa babu abin da zai gagare Allah Allah mai iko ne wurin aiwatar da dukkan komai wannan bawan Allah shine malaman tarihi suke kiransa Uzairu wanda uzairun nan annabin Allah ne daga cikin annabawan bani Isra'ila kuma ya fito daga ƙasarsu ta Udus daga nan ya fito zai tafi yawon da'awa kamar yadda suka saba da zai fita sai ya ɗau jaki ya ɗauki guzurinsa na abinci da hantsi hakan nan ya fita daga gida ya yi bankwana da gidansu ya fita da'awa ga abinci ta yi ga kununsa nan abincin a cikin akwashi shine kwanan zubin abincinsu kuma akwashin nan ka tambayi mutanen da za su gaya maka yana rike zafin abinci yakan ɗau lokaci kafin abincin ya sanyi haka ɗan salkansa na zuba kuru ko wani abu mai abin sha shi ma an saka yakan ɗau lokaci kafin ya lalace to yana tafiya yakan ɗau lokaci kafin ya sanyi da yanayin yadda aka saka shi a ciki sai ya ga wannan alƙariya ta koma kasusuwa farare shi ne sai tsaya yake tab yanzu fa a haka Allah madaukakin sarki zai farkar da waɗannan kuma ba a mamaki da ikon Allah amma dai wannan kam abin akwai so sarai yana kallon abin ya bashi ta'ajibi shine Allah madaukakin sarki dan ya nuna masa garfin ikon sa ya sa nan takiyar su kuma abin da ya faru lokacin tayar da jakunan nasa sai Allah ya fara tayar da shi saboda dan a nuna masa me ya faru aka tayar da shi yana zaune sai mala'ika yake tambayarsa wai kwana minti nawa kai ana shine bi ma'ana kam labista tsawon wani zango kai ana sai yace ai ina ga kawai dan an ce ya fito da hantsi din hakan ta faru sai ya mutu umar da ya tashi farkawa kuma ya tashi daga mutuwa din bayan shekaru ɗari sai ya tashi daidai lokacin da rana kuma ta tafi za ta fadi rana ta yi yamma za ta fadi sai ya tashi shine sai yake tunanin ya yi ne guda ne ko kuma da wani bangare ne bangaren yin yana nufin tun da ba sassafe ba ne ya fito sai da hantsi ya baro gida ya zauna yanzu kuma rana za ta faɗi don haka bai gama complete ne ba a ɗan zaman da ya ɗin wani bangaren yini sai mala'ikan ya ce masa a ya shekarun kaɗari a nan gudu shekaru da ya ce masa eh zai yi mamaki sai ya ce a dakata yanzu duba abincinka ya duba abinci sai ga yana nan lam ya tasalla bi ma'ana lam ya tagayya abincin yana nan normal da ɗuminsa da tiririnsa kamar yadda yake bude abin shansa ma ya gani wanzur ila ta'amika wa sharabika abincinka da ɗuminsa yadda yake da ka ɗauko daga gida ba ruwa ba kununka da ka ɗauko na sha shi ma yana nan da ɗuminsa da kyawunsa kamar yadda yake bai rube ba shi to yanzu ajiye wannan wanzur ila himarika ka duba jakinka kuma ka gani wale naja alaka ayatan linnas dan mu mayar da kai ka zamo abun lura ka zamo aya wa mutane wanzur ilal idami to dubi fararen kasusuwa tunda yanzu shekaru 100 ne kasusuwan jakin sun koma farare tas kaman waɗannan kasusuwan wannan gari alƙarya da gani na gidajen sun zama tsik babu mutsin koda kaza kasusuwan sun zama farare tas sun gama bushewa sun lalace babu sauran alaman skeleton na mutum sai gutsun gutsun din kashi kasusuwan haka ne sai to ka duba kasusuwan ka gani kaifan shuzu ha lokacin da zamu yi musu annashuz a tayar da su ya ƙura ido sai ya ga ƙashi ta yi wanda wasu abu suka ɗauka suka yi gefe da shi suka ci daga can ɗin ya taho kurkurkur ya zo ya hadu ƙasusuwan daga gefe-gefe sun hadu kawai sai ga skeleton ɗin jaki an yi framework na na ƙasusuwan jaki a gabansa duk yana kallo sannan sai Allah ya koro naman da ya rurrube a gurin wanda ta yi kiyashi da wani ne suka ɗauka suka yi cikin rami da shi aka kwaso su su ma ga suna tsatsafowa kawai suka mummurtiki in kana son gane wannan ka tambayi wanda masana anatomy and physiology za su gaya maka asali nama mummurɗewa take a jikin ƙashi kuma ta zo kan gaba akan haɗo wani dunkulallen abu wanda zai rike naman ya soka ta a jikin mahaɗan joint ɗin ta yadda naman ba za ta ke zazzobewa ba tana kwakwabewa ba za ta kwabe ba saboda wani ƙarfin abu da ake sawa a kan gaba dunan haka da gwiwar hannu da du'in da dai mahaɗa take to in naman ta je bayan ta murɗe ta soku a gurin akwai wani abu mai ƙarfi zai nan daɗe sai ya kame ta a cikin wannan gurin ya zama ta rike gam mai sunansa? tendon yana kallo duk wannan abin ya faru don Allah nuna masa ikon Allah yana kallo naman yana tsatsafowa yana bi yana mummurɗewa kamar yadda dan nama ba a haɗe yake ba kamar biredi lakwaf lakwaf haka ne mummur'a mummurde yake ɗaya a jikin ɗaya yana yana nannaduwa haka Allah madaukakin sarki ya halice su wannan bawan Allah yana kallo aka yi wannan sannan yana kallo aka yi wayarin na na jijiyan jikin jakin tun daga daga molon kan jakin aka garzayo da da wayarin na spinal cord da da central nervous system ya gangaro ta ko ina gaba ɗaya yana kallo aka yi wannan abu Allah madaukakin sarki yana nuna masa dan ya nuna masa ishara Allah mai karfin iyawa ne akan komai ana haka yanzu kashi ya tsaya nama ta tsatsafo ta ta hade ta koma gurbinta sannan jijiyoyi sun zo sun mammakale sun bi dusa sannan da ya kamata su makale duk yana kallo sannan sai aka lullaba wa jakin fata duk akan idanunsa wannan bawan Allah yana kallo kuma dama Allah ya gaya mana yadda halittar mutum ma yake kasancewa asalin halitta yakan fara ne daga dugun mani Allah madaukakin sarki ce fa khalaqana nutfata alaqatan fa khalaqana alaqata mudghatan fa khalaqana almudghata idhaman fa kasawna alizama lahma thumma ansha'nahu khalqan akara fa tabarakallahu ahsanul khaliqin asalin halittar mutum in an dugun mani ya shiga zai zauna a cikin mahaifa na lokacin da ya kai kwana arba'in kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga nan sai a kwaba shi a juya shi a mai da shi gudan jini yana gudan jinin nan bayan ya yi kwana arba'in za a juya shi ya koma gudan tsoka yana gudan tsoka bayan kwana arba'in za a canja tsokan ta koma kashi shi abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa fa khalaqana an-nutfata alaqa fa khalaqana al-alaqata mudga fa khalaqana al-mudgata idhaman daga gudan tsoka sai ya jirkice ya koma kashi duk a cikin mahaifa ake wannan abun to shi yanzu wannan duk tsarin yadda Allah yake zubin halittar dan adam sannu a hankali kire da mu ga wannan abu ra'ayal ayn yana kallo halittar Allah ka tashi a gaban sa ta tsaya shine bayan wannan abun ya faru yace eh yanzu kan na gama fahimta Allah madaukakin sarki mai iko ne akan dukkanin abin da ya so yi kuma shi al'amarin ubangiji babu wani wahala inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kawai cewa zai samu sai abin ya zama to dama ma in mun duba da yin sabon halitta da gyara halittar misali yanzu da mota a ce an yi ta sabuwa da kuma an taɓa ta kai ta wurin bakanike ya gyara wanne fi wahala yin sabuwar mota ne mai wahala ko kuma gyaran mota bayan ta ɓaci yin sabuwa ne fi wahala to don haka bayan mutum ya rurrube ya lallace sake dawo da shi shi ya fi sauki hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura dan adam shi bai sani bane ma tun a baya can da babu ma shi babu duniyar sa yanzu mu da muke zauna nan kirga shekaru 100 baya babu mu ko labarin mu babu ba ma san zamu zo duniya sai shi mahalicin mu da ya san cewa zamu zo mu rayu shekaru 100 nan gaba babu mu anan yawa sai yau ko su amsa suna shekaru ɗari nan gaba duk za mu tafi to haka Allah madaukakin sarki yake yawa masa dan dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shekarun al'umma sa shekaru 70 ne ko 60 dan ɗaya ne suke kaiwa shi ana samun nadara masu shekaru 100 102 105 makamancin irin wannan kuma duk wanda ya je irin wannan shekarun zaka samu baya jin baya jin abubuwa da ɗan adam yake iya ki daɗin rayuwa ma sai ya zama kuma komin tarin kudansa sai ya koma tankar yaro haka zai koma abubuwan da da yaro yake so yanzu shi yake so sai faro-faro kuma dole ya yi haƙuri faro-faro ɗin za a bashi komin tarin dukiyarsa kuwa yanzu ga attajirin nan na kano alhaji aminu alasan ɗan tata aminu dogo da kansa ana hira da shi da 'yan jarida shekaru biyu ko uku baya da suka wuce yake cewa shi yanzu duniyan ba ta masa daɗi ɗan jarida ya ce masa saboda mai ranka daɗe sai ya ce saboda du abokanansa tsaran rakinsa babu su su rasu da yake ne ce abu da biyu ko baya jin daɗin komai haka in ne kuɗi ne wannan sun magace kuɗi su a gidansu kuma shi ma mai kuɗin gaske ne a tajirin gaske ne amma yanzu yana magana cewa baya jin daɗin komai a bakinsa kawai da yana rakawa kafin kare ta kasance wannan shine iko na Allah madaukakin sarki ta yadda matacce ta yadda matattu a lokacin da Allah madaukakin sarki ya so sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فسوقهن إليك ثم اجعل على كل جبل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم
wannan ci gaba ne da Allah madaukakin sarki yake da bayani wa Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya zamo a yaqini kuma biyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an gama maganan annabi ibrahim da farko da shi da namruzu aka shigo da maganan annabi uzairu da alkariya da ya shuɗe ta kanta sai kuma allah ya sake dawo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa da labarin annabi ibrahim allah ya ce wa izkala ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta tunda annabi ibrahim yana wa'azi kuma har ya samu tsagera da yake nuna masa cewa abin da Allah yake na rayar da matattu ko kashe wanda zai kashe shi ma yana iya yi duk da annabi Ibrahim din nan take ya kure shi a lokacin dan haka ne ma ya ce a kore shi a gari to annabi Ibrahim yana so Allah ya nuna masa domin ya samu ƙwarin gwiwar ƙarfafa da'awansa da kuma gaya mutane ba mai ikon yin wannan abu sai mahalicci Allah don haka sai ya ce Allah ka kwatanta min yadda kake rayar da matattu Ƙala awalam tu'min sai Allah madaukakin sarki ce ah Ibrahim yanzu kai din ma baka yi imani ba kenan game da sakon da na baka ka gaya wa mutane cewa ni nake kashewa nake rayawa ni ke talautarwa ni ke azurtawa ni ke duk wani abin da ya kamata ce dan adam ya samu ni ke bashi Allahu samad baka yi imani da wannan ba kenan Ƙala bala sai ya ce a ana yi imani wanda masana larabci suka ce idan aka yi tambaya wa wanda aka tambaya da ya tashi kafin ya bada amsa sai ya ce bala ya fara da kalman bala bi ma'ana ya kore tambayan da ake masa ba haka take ba sai kuma ya tabbatar da akasin tambaya ne misali kaman a zuwa tambaye ka ne a ce maka baka yi sahur ba ne sai ka ce bala kafin ka ce komai ko da baka ce komai ba da ka ce bala bi ma'ana na yi yawa yana da bambanci da na'am da da aka ce baka yi sahur ba sai ka ce na'am wato baka yi ba kenan amma da aka ce baka yi sahur ba sai ka ce bala a'a na yi sahur shine ma'anar abu da Allah ya ce masa awalan tu'min ibrahim yanzu baka yi imani ba sai ya ce bala ma'ana na yi imani ya Allah to yanzu zai sharhi akan yayi imani tunda ya san in kai imani to me yasa kake tambayar a nuna maka yadda ake rayar da matattu sai ya ce walakin li yadma inna qalbi ina so ne hankali ya ƙara samun nutsuwa wurin gaya wa mutane saboda akwai mutane masu izgilanci ya zan yi in gamsar da su cewa ubangiji na shi ke wannan aiki ne sai Allah ya ce to shikenan Ibrahim zan maka yadda ka so din fa kus arba'atan min dayr ka je ka kama tsuntsaye guda hudu fa suhunna ilayk sai ka zo ka ka ka kirba su bi ma'ana qatta'ahunna ka yayyanka daddatsa su ko ka kirba ya yanke musu kayi ya rike kayi sai ya kirba su gaba ɗaya a wuri guda sai ya cura su kuma curi a gida hudu ya tura su gida hudu tunda tsuntsaye hudu ya dauko ya yanke kayin kawukan tsuntsayen suna gunsa su kuma gangan jikin ya hada ya kirba a wuri guda sai kuma musu curi curi guda hudu ma'ana curi guda hudu duka bayan ya yi musu dukan sakwara ya yi sakwaransu shi ne abin da kawai zafi ya fahimta ya yi sakwaran tsuntsayen sai ya cura su curi hudu sun maja ala ala kulli jabal min hunna tusa sai ka ɗauki kowane curi na sakwaran tsuntsayen da kai ka saka akan duwatsu guda hudu sai ka koma gefe sun mada uhunna sai ka kira su ya ati na kasa aya za su taho maka suna tafi in ji Allah madaukakin sarki kuma hakan ne bayan ya kirba su ya cura su curi hudu sai misali kamar ya ya dauko dawisi ya dauko zabuwa ya dauko agwagwa misali ya dauko kansa sai ce dawisi to tunda dawisi naman sa yana cikin curi daya biyu uku hudu sai ga naman da yake can ya ciro ya ciro ya ciro ya ciro ya hade ya cure sai ya hade ya zama dawisi sai ya taho da gudu sai ya hade da jikin kansa annabi ibrahim yana kallo zabuwa zabuwa naman ta daya biyu uku hudu nan ta ko ina na kowane curi sai ya taho ya tsoke a guri guda ya zama dunkulallen zabuwa sai ya zo ya haɗe kansa da jikin kan gangan jikin da kan zabuwa haka yi wa dukkanin tsuntsaye annabi ibrahim shi ma akan gidansa ya ga wannan kamar yadda usairu ya ga wancan waƙi'a ta tayar da jaki akan idanunsa wanda akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu ne muka fi cancanta ne shakka ba annabi Ibrahim ba saboda sai manzo Allah ya kawo wannan bayani din nanu ahqqu bi shakki min Ibrahim muka fi cancanta da mi kokonto game da annabi Ibrahim ya annabi Ibrahim ya ce ubangiji ya nuna masa da kira da matatu Allah ya ce masa baka yi imani ba sai ya ce ya yi imani sai dai yana son ƙara samun kwanciyar hankali da nutsuwa wurin isar da da'awa domin ku kaga a tsarin namu tafiya din babu wannan hasali ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mu'jizozin da duk Allah ya baiwa annabawa a baya shi Allah ya bashi amma ba a bashi da manye ta aiwatar da su ba kamar yadda su sauran annabawan yakan zama musu kullum abin da suke yi kenan domin gamsar da mabiyansu in kana tunanin rayar da matattu ne manzo Allah yakan rayar da matacce din kuma ana kallo in kana tunanin bayarwa mutane ruwa ne a lokacin da babu ruwa kamar da annabi Musa yake wa izistas ka Musa li qaumihi fa qul nadrib bi asaka al-hajar ka daki dutsi da sandanka zai ba su isna asharata aina qad ta'lamu kullu unasin mashrabahum kowane gida daga cikin family bani Isra'ila sha biyu nan kowa ya san ta ina zai zo ya kama bakin famfon dutsen ya sha ruwa manzon Allah a lokacin sa sun yi tafiya mai nisa sai ya zama an yi mai sun rasa ruwa ga kuma sahara ne kuma babu rijiya a kusa suka ga wata mata ta samu ruwa manzon Allah ya tura su shi yana samu su nemo ruwa suka ganta ina kika samu ruwa tace to ai tafiya ce mai nisa in ji ta wahala na sha baka firgidi yadda naje na samu ruwan nan kafin ku ji za ku galabaita suka ce to ki taimake mu da ruwan nan ki ta dube su da yawa tace ta ba ku ruwa na inda babu kuma ku ba zai ishe ku ne ko kun raba ni da shi ku ki dai taimaka sai suka karɓo ruwan ta ce ki biyo mu suka ce ki biyo mu ta ce sai na bi su na ji ruwan wani mutum yana zaune annabi kenan sallallahu alaihi wasallam aka sauke ruwa ta ce ina gefe ina kallon ikon Allah ta ce kawai sai na ga mutumin ya saka hannunsa a cikin ruwa da ya ɗago hannu in ka tsoma hannunka a cikin ruwa ka ɗago me zai faru sai diga to maimakon wannan digar kawai manzo Allah sai ce kowa ya zo da salkansa zurr kawai ruwa ya dinga zuba sai da kowa ya sha ruwa masu wanka suka yi wanka kowa ya cika goransa na ruwa wannan ruwan bai daina zuba ba sai da kowa ya biya bukatansa na bukatan bukatar ruwa da suke matsanancin bukata a wannan lokacin kowa ya gamsar da kansa cewa ya gamsu da ruwan da aka samu kowa ya ji daɗinsa manzo Allah sai ya rufe hannunsa sai ya ce ku dauki ruwanta ku bata da aka miƙa mata ruwanta aka ce mata a haka za ma uki wanki kama haka yake ta leƙa ta ce ita dai kan abin da ta lura shine ruwanta karuwa ma ba ruwa ba banda kan a ce ya rabu sai dai karuwa daga lokacin da ta ɗauko kafin ta haɗu da su to annabi kenan sallallahu alaihi wasallam shi wancan kaga sai ya ɗauki dutsen ana tafiya da shi dutsen shine dutsen da lokacin da ya tafi wanka ya ajiye kayansa kan dutsen ya zo zai ɗauka sai dutsen ya gudu lokacin da mutanen suka yi masa shi annabi Musa kenan suka yi masa yarfe cewa yana da kaba yana tafiya yana fiyabi fiyabi ya hajar kai dutse tsaya tsaya tsaya akwai tufafi na akanka shi kuma Allah ne ya sa dutsen ya gudu don ya bayyana wa jairan bani Isra'ila cewa annabin su falafiyayyen mutum bayan sun gama gane wannan sai dutsen ya zama shine abokin tafiyarsu ko aka dauki dutsen ana tafiya da shi wannan dutsen ne sun buƙaci ruwa sai Allah ya ce wa annabi Musa ya rufe shi dutsen da sanda sai ruwa ya bude kafa goma sha biyu in an gama kuma a rufe shi dutsen statan bude famfon shine rufe shi dutsen statan kashewa kuma a rufe shi dutsen sai ruwan ya tsotse amma kaga akwai akwai kaman mushakka a ciki sai an dau dutsen ana tafiya da shi amma annabi fa kawai tsoma hannun sai ruwan ya dinga zuba akwai bambanci in ka ce an yi magana da annabi Musa har yanzu a nan duniya ne Allah ya ki masa magana amma manzan Allah saboda girman matsayinsa ɗaukansa aka yi takana saka tafi da shi har saman bakwai har al'arshin Allah ya je suka yi magana da Allah magana ta ka faɗa in baka gane baka sake tambaya har yayi ta kai kawo tsakanin annabi Musa da da wurin Allah domin a rage adadin salloli hamsin su koma biyar wanda yake nuna maka darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan jin maganar tsuntsaye ne manzan Allah ka duba hadisin sa Abdullahi dan Mas'ud tsuntsuwa ta kawo ƙara cewa an ɗauke mata ‘ya'yanta ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya a cikin ayayi kuma kowa ya ga lokacin da tsuntsuwan ta zo babu wanda ya ji kuma mai ta faɗa kawai ta yi kuka ta kakkaɗa faka fiki kuma ta ita ta sha gaban manzan Allah manzan Allah sai juya ya ce wa man faja hazihi bi farkaiha a cikin kuwa ne ne ya firgitar da wannan tsuntsuwa da ‘ya'yanta guda biyu sahabin da ya ɗauka ya ce ana ya rasulullahi ne ya ce to ina umurtanka ka biyar mata da ‘ya'yanta yadda ka ɗauko su ka zo kuma ka shiga tawaga mutane ya je miyar tsuntsuwan nan ta kada baka fiki ta yi godiya ta gaishe da manzon Allah ta kama hanya ta tafi duk kowa ya san wannan in wani a baya an bashi sauraro ko kuma jin maganar tsuntsaye annabi duk yana jin maganganun komai hatta dutse yana yawan manzon Allah sallama manzon Allah kuma yana ji wa sakharna ma'a dawud aljibala ko yusabbina ma'ahu wa tsaye to annabi duk irin wannan abin ya mallake su sallallahu alaihi wasallam to amma dai shi Allah bai bashi dama ya ta aiwatar da su ba matsayin wai hujja da zai sa sai yayi ne kafin a yi imani Allah ya bari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane kuma ba za a saukar musu da mu'jiza din ba kamar yadda suke bukata ai sun ma nemi a musu mu'jizan Allah ya ce ba za a saukar din ba wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun babu abin da ya hana mu ba ku mu'jiza din annabi yana nuna muku cewa Allah ne ya aiko shi ga mu'jiza don ku gane gagara gasa Allah ce illa an kazzaba bihal awwaluna sai dan yan baya can basu gaskata ba wa ataina samudan naqata mubsiratan fazalamu biha ai a baya mun bai wa samudawa da suka roka a basu amma suka yi zalunci suka kashe ta idun ba asa ashika fa qala lahum rasulullahi naqatan lahi wa suqiya fa kazzabu fa aqaruha fa aqarun naqa inji Allah suka soke taguwa da fa atawan an amri rabbihim suka ketara haddi suka yi ta'addanci gashi Allah madaukakin sarki ce fadam dama alaihim sai aka dammare su aka markade masiyata suka zama babu su to wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kamanta shi da wani daga cikin annabi daga cikin annabawan Allah duk da yake manzon Allah mutum ne mai tawadu baya daukan kansa a matsayin wani ogani ko shugaba oga kwata kwata kwata shi yasa ma wani ya zo da ce masa as-sayyidu manzo Allah ya ce as-sayyidu huwa Allah shugaba shine Allah tare da cewa dan ka ce masa sayyid din ba laifi ba shugaba ne sallallahu alaihi wasallam sayyidu walad adam shugaban dukkanin yayin annabi adam kuma shine shugaban dukkanin halittu gaba daya amma manzo Allah baya baya yin haka kai akwai lokacin da ma tara sahabbai yake ce musu la la tafdilu la tufaddilu bainal anbiya kada ku ke nuna annabi wani yafi annabi wani sannan ya ce musu la tufaddiluni ala yunus bin matta kada ku ɗaukaka ni ku kai ni matsayin da na fi yunus dan matta daraja inji annabi sallallahu alaihi wasallam mun zaga yana da tawadu amma dai a zahiri kuma shine sama da kowa kuma baya ɗaukan kansa sama da kowa da don haka sai Allah ya zaɓe shi a matsayin shugaban dukkanin halittu kuma ya ɗaukaka shi ɗaukaka ta ƙolin ƙoli abinda babu wanda ya isa yi wannan abin sai shi shi kadai wa basahu Allahu muqaman mahmudan kenan allazi wa'atahu a ranar alkiyama idan mun je abinda manzon Allah zai a wannan wuri babu mahalukin da ya isa yi hasali ma sai duka an je an taya manya-manyan annabawa guda biyar din nan guda hudu kafin a zo kansa manzon Allah ya je aiwatar da wannan roƙo domin a kai mutane a yi hisabi kowa ya san makomarsa kuma nan za mu ja birkin karatu za mu shiga wani episode na daban don suratul baqara kamar yadda muka faɗa a baya tana ɗauke da episode episode ne yanzu an gama episode ɗin rayar da matacce yawa tun daga kisan rabiyar lazihi wa mitu da kuma fakus arba'atan min at-tayr yanzu za a shiga wani episode na daban da yake magana akan amfani da dukiya wurin tallafawa da ciyar da addinin Allah gaba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya sami tarayyar duka a cikin lada abinda muka kuskure ko muna roƙon Allah gafara da addu'a mai cire fahimtar kurakuran a cikin zakatanmu akwai tambaya ko ƙarin bayani ya abu